الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا ما في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه بمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنهم إليه تحشرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على عشرة الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك تذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والاكرام يا علمة الشيخ اهدنا بهذا المعطر وسعدي بنظرة تأتينا بالذكر أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله yau muna sha bakwai ga watan Ramadan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da ashirin da bakwai ga watan Maris miladiyya Annabi Isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da hudu. Insha Allah za mu ci gaba da tafsirin Qur'ani da inda muka tsaya. Wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira واذكر الله في أيام معدودات ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأكل فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تنشرون الله تبارك وتعالى يكتب واذكر الله wato ku ambaci Allah tabaraka wa ta'ala ku ta kabar bari a da an gama aikin hajji wato akwai sauran kwanaki bayan kwanaki guda goma na zulhijja ko sauran kwanaki guda uku wanda ake kiran ayyamun tashrik wannan kwanaki ana so a ta zikiri a ta kabarbari musamman bayan sallolin farilla da in an je an kwanta ana zaune a ta kabarbari a ta wato a ambatan Allah tabaraka wa ta'ala sannan yayin jifan duwatsu wato jifan jiran kenan na ma a takabbara Allah ya kullu lana ku ambaci Allah bi takbiri ta yin kabbara inda rami jamrat wato wajen jifan wato duwatsu fi ayyamin ma'azulat a kwanakai waɗanda suke yan kaɗan akwai ayyamin ma'alumat akwai ayyamin ma'azulat akwai kwanakai wanda suke ma'alumat malamai suka ce su ne ashir da hijja ne kwana goma da hijja wanda suke ma'alumatin kuma su ne ukun da ake ɗaurawa na jifar shida ne to ina ayyamu tashri su nan guda uku Allah ya ce faman ta'ajjala shi yau mai ne duk wanda ya gaggawa ya tafi daga mina a cikin kwana biyu kawai ya yi kuma jifar kawai ya tafi a ana ranar sha ɗaya ga wata sha biyu ko shi da ya gama abun sa ya tafi bayan ya ji kiduwa kunsa fala'in ma rai ba da jiki ba yadda ya kace bai yi laifi ba bisa aji da gaggawa wannan ta akhara wanda kuma ya jinkirta har ya zanto ya kwana dare na uku ya gama jifansa a kwana ukun sa wannan ya kyauta haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yi Bala Ismail shi ma yadda ya in babu komai. a wato mutane an ba su zaɓi in ka ga dama ka iya gama a kwana biyu in ka ga dama kuma ka iya kai shi kwana uku limanistaka amma wato wannan ga wanda ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wato aikin hajjinsa domin hakikanin hajji shine wato wanda ya haifar wa wanda ya tsoron Allah tabaraka wa ta'ala amma idan ya zanto ka je aikin hajji sai ka dawo kuma shi ne ka koma cikin harkokinka ku duba tun da ake maganar nan abu da an wuce ka sai Allah ya ce ayi zikiri ayi zikiri ayi zikiri to so Allah yake ka kai matakin da ko da za ka dawo Najeriya to bakka da bukatan komawa kuma ayyukan sako da ayyukan mata a wannan kan duk ka tuba yadda aka yafe zunuban nan ka dawo ba zunubi to yanzu ka an kama an aiki sabon mutum ko za ka ci gaba da aikin lada kuma haka mu to wannan shi ne saboda haka a yace limanista shi ne Allah ya ce wattaqullah ku ji tsoron Allah wa alamu annakum ilayhi tusharun ku sani lalle tusharuna da a tashe ku ne ilayhi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala nan Allah ya ce liman ittaqa sannan yace wattaqullah wato ga wanda ya ji tsoron Allah sai yace kuma wattaqullah ku ji tsoron Allah wanda kusan abin da ya gagare mu kenan a yanzu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala yayi kaɗan yanzu wanda kuma rashin nasa ba ƙaramin illa ba ne a tsakanin a mun yi da hankali ta ya so da za mu samu kuɗi ma ya zama ta halal ma ta haram kawai dai a samu kuɗi tsoron Allah an aje shi a gefe wannan kuma gaskiya shi ne dagula ma duk lamuran da muke ganin su a dagulan nan ma tunda Allah ya faɗi a cikin Qur'ani wa man yattaqillaha na'am
ومن يتق الله يجعل له مخرجا
Allah tabaraka ta'ala yake ta su wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita kaga a ce mutum ko takura ne ya rasa yadda zai to ya koma ya gyara ayyukan sai Allah ya masa mafita ya sake cewa man yake illa a wani waje
ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويعظم له أجرا
Allah yake cewa wa man yattaqi Allah yukaffir anhu sayi'ati wa yuzil lahu ajra duk mutumin da ya tsora Allah Allah zai kankare masa zunubansa zunubansa gaba ɗaya ta kankare kuma a girmama masa lada a ba shi aljanna ya shiga wani waje yake cewa wa man yattaqi Allah yaj'al lahu min amri yusra duk wanda ya tsoron Allah Allah zai sanya masa wato sauki a cikin lamuran to tsoron Allah sai ya zama yayi kaɗan yanzu idanuwa su rufe yanzu yau wani ya same ni sai ma wata ta kira shi ta ce masa ita ba tana daga cikin mutane ba ne kuma ta kira shi ta taimake shi yanzu haka tana wajen kakarta a kuma lalle an yi niyyar a taimake shi an ga akan hanyar Allah yake to da haka za a taimake shi a za a ba shi wani abun da insha Allah wahala kan ta yanke masa shi nan to sai ya ce to da Allah ya taimake shi sai ta kogo ce na ake ce to lalle lalle ga abin da yake faruwa na ce to a kira shi kenan ya kira ta ta ce to dama na gaya maka ka nemo kuɗi dubu ashirin da takwas ka nemo su ka gaya min ka same su shi kenan sai mu sani da za a yi shi kenan a gaban na sai ce mata ai na buga na buga yanzu dubu bakwai ne kawai ya samu ka je ko bashi ka je ka karɓa wajen mutane tana faɗa ina ji ko bashi ka karɓa wajen mutane ka samu ka haɗa wannan kuɗin ka ga ya aya mai ana so a maka fata yi a buɗa maka lamura a ba ka yadda za ka yi a rayuwa sannan ka haɗo kuɗi ka gagara ya ce ai babu ne kar ka sake cewa babu kawai ka je ka nemo kuɗi sai na karɓi waya na ce to yana gaban malamin sa ne tace kuma zan fara ba da mu za a yi ba tace ba na so wannan magana sai da kike waya ba gaskiya to mutane kawai kuɗi kuɗi ko ta yaya kuɗi wannan abun ya zama abun tsoro sosai abokina wani yana irin kasilun na kawai sai aka kira shi a waya shi kenan kuma dama suka ɗan kiwoci mutum kafin su kira shi ba sai sun kiwoci a wani layi kake shi kenan suka ce to mu kana yaban manzo Allah muna jin daɗi to kuma muna nan garin Kano ne an fitta wani studio za a sayar shi ne in har kana bukata to saboda son ka da hidiman ka da sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za a maka sauki yadda za ka samu a wurin saboda haka kana bukata ita a yana bukata yana bukata lallai kana bukata su ce kai kokari a turo ko da albarka a bada shi ke nan sai zan to ka turo kuɗi kuma a sa maka shi a mota a kawo maka shi in ka zo ka gwada komai yayi yayi kuma za mu haɗa da mutum ɗaya ba wanda shi za a zo a haɗa ma kaya shi ke nan shi sai ya hau da ya hau yace to yanzu nawa ne a dubasin suka ce yanzu dai ka fara turo dubu sha biyu sai mu ga yadda za a yi shi ke nan turo dubu sha biyu suka ce to yanzu za mu je za mu ɗauki shatan mota sai mu yi ciniki da shi nawa zai kawo kayan agon ne shi kenan daga baya suka bugu ai mun yi da mai mota za a bada dubu takwas zuwa goma ne za a bada za a kawo shi na agon ya ce to a taimaka a karɓi takwas ɗin suka ce to shi kenan ka turo takwas ɗin mu gani shi kenan ya tura takwas ɗin ma daga nan shi kenan ba kuma in ya kira ma sai a kashe daga baya ka sa nan ba sa a blacklist shi kenan an tafi an tafi to wani sa'i da ke suna addu'o'i ne duk hankalinka sai ya bace duk hankalinka malam Ahmad ba tare da shi muke karatu ba keke ya saya abun tsoro wallahi mala keke ba ya saya nan wajen shehu naziru kawai ya dawo daga kasuwa sai wani ce masa keken na kan dala ba ni zan je wajen shehu naziru na kafafuwa na sun abu na zan wanke shi ke na har yau da wani gawa ba da ya karɓe ba shi ko shi kenan kawai su ga wani wuce baki na ya rufe na rasa ya za a yi na masa magana har ya bule tsoron Allah ya yi karanci sosai kuma wallahi yan uwa mu dinga addu'a saboda su mutanen a shirye suke inda malamin mu suka samu ba lokacin suka kama yana samun kuɗi sosai suka same shi sai suka kama naira dubu ɗari da ta aka maka lamu aikin mu shine kayan daf daf na mota shi muke sayarwa to da haka muna buƙatar a mana addu'a mu samu ciniki sosai shikenan ke ce karɓa to ba kuma za a yi addu'a ba kuma suka ba shi dubu ɗari suka tafi da aka samu wata biyu suka sake dawa akalan gwal addu'an ku tana ci aka magana daga lokacin zuwa yanzu mun sai da kan tafi ya kai kaza mun goge mun goge mun ji daɗi addu'an nan da aka yi dan Allah a ƙara yanzu ka ɗauki dubu ɗari biyu kawai dabara ne da su duk yadda za ka yi in dai ba wai Allah ya kiyaye ka wai sun maganin ka ba shi kenan suka ɗauki dubu ɗari biyu suka ba suka sake samun wata uku ne suka sake dawo suka dawo suka yaba sai sosai akan addu'o'i abubuwa na ci yadda ake so shike nan suka sake ɗaukar dubu ɗari uku suka bashi sai ga shi dan Allah mu abin da za mu ke ƙara ma kuɗin nan daɗi muke ji kuma yanayin mun je wajen malamai da yawa mu samu wanda in je mana addu'a kamar yankan kabirin ka mun gode malam da suka dawo karo na hudu shikenan suka ce to mu yanzu irin alkhairan da kake mana kan daftin nan muna kawai ka sa a maka buri amma za mu kawo kan daftin in yi so ko rabin kuɗin sai ka bada ko sai mu karba ni an na ban Allah ai da ma ji buri bane ba ga yace ne kan daftin nawa ne kenan kace to sauki je kai dama akalla dai abun yana kaiwa miliyan hudu da ke abun ya ja lokaci yana kai miliyan hudu amma kai ko miliyan biyu sai ka bada inda ana tare kuma kana ci gaba da mana addu'o'i to shi kenan ba ya ce kai miliyan biyu da yawa aka ji a a ka ramu kan nawo bari shi kenan suka je su sun san jan fara ne yadda ba ka tsammani suka je suka ɗauko kanta suka taho da shi har ƙofar gidan malam aka zo aka shiga malam ya duba kanta malam ai kira mutane aka zo aka duba aka shiga aka je bypass aka zagayo da mota shi kenan malam ya shiga ya fita ya nemo miliyan biyu shi kenan ya ɗauka ya bar shi kenan aka yi ban kwana aka bar kan dafa a kofar gidan malam Allah malam wace gari yana buɗe gida da yi zai samu ƙaton kusurturin wato ba ba iko a kofar gida Sun riga sun san kan damfarar ne yadda ba ta tsammani ba. Ƙaton kusurturin ita yi zai samu. Ita da yanzu na zai fata a yi kone Ita miliyan biyu. Wato irin waɗannan wallahi malam sun yawaita shi sa duk bala'in da muke ciki kar ma mu ce wani abu wallahi mu muke da abu wallahi wallahi saboda abun ne ya haɗa banta sata ba damfara sane duk wani aiki na zulmi ba wanda ba ma in dai za a samu kuɗi komai za a yi ka gani na ba mu samu yadda muke so wanda ya yadda yake so ta ya samu yadda ya yadda yake so bai yi ba to shi za dole ne Allah mu ne za mu bi ba shi ne zai dinga bin mu ya mana yadda muke so isa wasu kasashe wallahi malayin abarajin abubuwa somaliya nan ba sai da suka yi kusan yanzu shekara hudu ba su ga damuna ba Allah sai lokacin ya zo ko ruwan ba za a yi ba ka ga mu a yanzu sai ma an yi shukan lokacin da ake buƙatar ruwan ne sai ruwan ya dan dauke sai mu yi tafka asara to su wallahi ruwan ma ba ta gani to sabon Allah ne mala ba a taƙaitawa cikin yinsa yasa abubuwan duka suna mutum musulunta ma ya yi wata bawajiya ta musulunta bawajiya wanda in yin hakan zai sa mata koma ruwa musulunta sai tana gaya mai da shi an haɗa da ita koya mata addini tana gaya mai da ce mara farkon musulunta na sanarwa na gaya babana cewa ni faga abin da nake fama da ita ne ne yace wallahi tace da an kira sallah sai in da hankali ya tashi hankali na sai ya tashi kawai in ji sai in ji kawai in tashi in sallah nake bukata tace yace mata a a dala in wani ne ma yake so ya badda ki ya ba ki abun duniya ya badda ki dan Allah kan ki biyo abun duniya ki zauna kan addini tace mata wallahi ba wanda ka san da yana da kuɗi ba wanda yake ba ni kuɗi wallahi ni kawai in je an kira sallah da hankali ya tashi to karshe ta ce to bari baban ya ce shi gaskiya dangin sa akwai musulmai to amma in ta da musulmai ta duk abin da ta gani daga bangaren dangin sa to gaskiya ka ta zargi kowa sai kan ta ce a ba kuma in dai kai da zan musulunta shi ke nan yace ba kuma ya yadda mahaifiyarta suka yi haka ita ma ta yadda mijin da ta gaya mata cewa za ta musulunta yace to in kin musulunta da ƴaƴan da muka haifa da ke duna suke shi ke ta yadda a hakan ta musulunta da ‘ya'yan su suka musulunta tare. Ka ga yanzu wannan ya kamata ta yi farin ciki sosai, to bari gaya maka abin da musulman suka buga mata kuma, wanda ya ci ma da koma ruwa. Har kasuwan da suka suka same ta, dama tana abinci ne haka abubuwar kasuwa. Suka same ta, suka ci abinci, washe gari suka sake dawowa suka ci abinci, ba shi ne suka kage da suka ci abinci sai da suka tabbatar ta da sun zama kwastoma in suka zo kuma za su sai abinci yadda ya kamata ce to akwai wani dala wani bene a hanyar GT da nan muke son sayarwa hajiya in za ki siya ce ni ko da sayan bene na ita ai ba zai yi ba shike nan suka tafi washe gari suka sake da suna cin abinci hajiya maganar bene nan ba da gaske muke yi ba Guda ma a hankali a hankali ta ce min ita din maye da suka ɗauke da suka kai ta habe nan ta kira mutanen da aka gabe nan ga shi nan bene ga shi nan awa ɗaya ta ɗauki kuɗi ta ba su nan ba shi ke da wata gaba komai to irin waɗannan su sai addu'a su sai addu'a zai raba kan to ana nan irin wannan duniya ta mu wala duk abin da mu Allah ya jefa mu a ciki to kar ka zargi kowa sai kanka kar mu zargi kowa sai kayu kan mu ne mu ce haka shine Allah ya garzo mu da halin mu Allah ya taimaka shine Allah ya sa liman taka amma wannan ga wanda ya ji tsoron Allah ne Allah ya ce wattaqullah ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani annakum ilayhi tushrun lalle ku ga Allah tabaraka ta'ala za a tashe ku Allah ya baka wa kowa bisa aikin da in mai kyau kai sai ka ga mai kyau in mummuna kai sai ka ga mummuna na'am
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الخصام
الله أكبر فإنهم kafin mu shiga aya din wato shi ne sharha in ya kawo wato tsarin bayanai kan abin da shafi aikin hajji a yake cewa wato Allah tabaraka ta'ala a wayannan ayoyi ya ambaci aikin hajji kuma ya umarci bayi su cika aikin hajji su cika umara kuma kar su yi riya kar su yi dan a ce sun yi domin hajji yake cewa yana daga cikin ibadun da ƙarfi yake yawan shiga cikin sa domin kaɗan ne za ka samu alhaji ya dawo daga aikin hajji a ce akwai wani abin da ya yi wanda bai ba da labari ba ko mu zai an yi kaza wani kai har abin da ma ba a yi ba an yi kaza an yi kaza an yi kaza an ai na yi kaza na yi kaza to wannan ana so ya zanto wasu abubuwan da kai tsakaninka da Allah to ya zanto ka kame ya zama a tsakaninka da Allah ne wannan. Manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka ta'ala yana cewa ana inda zanni abdi bi ni ina yadda bawa na ya zace wato ana so kullum bawa yayi wa Allah da san alkhairi idan kana da san Allah zai kona ka za ka je zai kona ka idan kana da san zai maka rahama za ka je zai maka rahama amma mutum shi zai dage da rahama kar mutum ya ce zai mata a kuma shi zai samu yadda za a yi ta la ta mutunna ko la ya mutunna a hadukun illa wa huwa yusinu billahi zanna kar ɗayan ku ya je mutu face yana kyautata ma Allah zato to Allah ya umarci bayi su cika hajjin su su cika wato a a umaran su kuma su yawaita ambatan Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda suke ambatan iyayensu ko ma fiye da yadda suke ambatan iyayensu yake cewa aikin hajji iri biyu ne akwai wanda zai je aikin hajji kawai ya je ne ya zaga ɗaki ya yi tafa da sa'ayi ce na tsakanin tafa da marwa shi ke nan ya dawo to wannan ya je aikin hajji akwai kuma wanda zai je aikin hajji ne na hakika wato ya koma zuwa ga wajen Allah tabaraka wa ta'ala koma wanda ba dawowa yadda ya kama ya je aikin hajji nan kuma ya je aka kankare masa dukkan zurbansa aka yi hajjinsa da zai dawo Najeriya zikiran da ya saba a can da duk abubuwan da ya saba na ayyukan kirki to ba zai taɓa barin ko da gaske ba. Eh zai rike shi kenan yanzu kan ya koma wajen Allah. Shi sa ma idan mutum ya je ya dawo sai ci gaba da mata azza to alama ne na aikin hajjin nasa bai je ko ina ba. Insha Allah ya gafar kullaka ka zikirin aba'akum yace wal waladu kaga yaro lokacin da yake ɗan ƙarami yana ambaton babansa a kowane irin buƙatar da ya bijiro masa baba a mana kaza baba a kawo mana koyo baba muna buƙatar da baba kayan sallah baba kaza ita idan ya girma kuma sai ya dinga alfahari da babansa ni baba na kaza ne ni baba na fa kaza ne yana alfahari da babansa to haka shi ma bawa yana ambaton wato Allah tabaraka wa ta'ala a yanayi guda biyu in ya shiga halin kunci to sai ya ambaci Allah tabaraka ta'ala haka nan ya shiga wato yanayi na wato a neman madogara to nan ma sai ya ambaci Allah tabaraka ta'ala to amma akwai lokacin da mutum zai wadatu gaba da mahaifinsa saboda ya girma ya samu abin hannu ya samu da zai to amma shi bawa ana so ya zama bayi da lokacin da zai wadatu gaba da Allah tabaraka ta'ala kullum kana nan buƙaci a wajen Allah tabaraka ta'ala shi sa ma anan sai aka kasa mutane kashi aka ce na farko akwai mutanen da su duniya kawai suka zaba kuma lokacin akhirati min khalaq bai da komai a lahira kawai dama duniya ya sani ita yake hukum Allah shikenan bai da komai kuma a lahira to wannan shikenan shikan ya tafi akwai mutum na biyu shi kuma shine mai rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban to shi ma yana nan yana son duniya yana son lahira to akwai mutum na uku wanda shine yanzu a ranar ya ja wato ya ja wato ayar da Allah yake cewa wa minan nasi man yujibu qawlu fil hayatid dunya wato daga mutane akwai wanda ita ka jago akwai wanda maganarsa tana burge ka a rayuwar duniya in dai magana za a yi ta duniya to za ka ji ba wanda yake iya magana ra ra ra ra da ko za ka tambaye shi ko izu ɗaya karanta mana Qur'ani to na kuma nan za ka ga zai faɗo a ƙasa war basmala surar da yaro ɗan ƙarami zai iya karanta ta shi ba zai karanta ta abu tambayar da yaro ɗan ƙarami ya san an ta shi bai sani ba shi ba abun da ya sani ga duniya ba abun da ya sani magana su zai burke ka in al'amarin rayuwar duniya ne wato wannan aya ta saura da wani mutum ana ce masa akana bin shiraiki ya kasance munafiki ne mai daɗin magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya zo sai ya dinga rantsewa a wajen manzon Allah yana cewa wallahi ya rasulullahi ni nayi imani da Allah kuma nayi imani da kai kuma wallahi ina son ka ya rasulullah ina son ka sai ya dinga zama dab da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya karyata shi eh ya karyata shi cewa in banda wannan zakin baki ba abin da yake yi yana daga mummunan aikin sama idan ya je ya samu gona na musulmai to sai ya kokari ya tuna masa wuta in ya samu jakuna ko dabbobi na musulmai ya sussuka musu wato wuka musamman da daddare in ya ga ba wanda yake kallon a wani tayin an zo an ga mutum a lungu ko wani alayi a mace ba a san waye yi ba shi yake kashe to shine Allah ya wani nasi man yujru qawlu fil hayatid dunya wa yashkulla ala ma fi qalbihi kuma yana shaida wa Allah a bisa abin da yake zuciyarsa ka san in za ka koyo duk duniya shi Allah za ka koyo masa a ai shi dan adam ne ake yaudararsa da kalma ta baki amma shi Allah zuciyar ta kai ke kallon sarwar to dama shi ya rike ta to haka yana ce da ma Allah a bisa abin da yake zuciyarsa cewa shi wa Allah bil kitab shi mutum ne ne tsananin jayayya kuma maki ga musulunci da musulmai makin Allah wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan mutum na uku kenan wannan ya duniya dama ya roƙa ita aka ba shi wannan kuma yana son duniya yana son lahira wannan kuma munafiki ne su kuma sun fi kowa ba da wahala saboda shi munafiki la ilaha illa wa la ilaha illa shi bayyanan bayana kafiran yana can wajen su musulmai yana nan cikin su in wai da kuma ne an qalu amana in yazo cikin musulmai yace shi imani shi mu'min shi in ya koma cikin shi an na ta kuma shi ke cikin muna tare da ku dan fa muna muna da yin akai to munafiki ya fi kowa ba da wahala baka isa ka kore shi ba saboda zai ce maka yana tare da kai baka isa kuma ka rike shi ba saboda cutarwa da yake to shi ne to wannan a shi ne mutum na biyu to shi ne Allah yake cewa a wa alzai ka wai za ta walla akan
وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد Allahu akbar wa idza tawalla sa'at al-ardi yusla fiha yusla fil ardi wa yulika al-hasa wal nasal wallahu la yuhibbu al-fasad wato idan ya tashi daga wajen ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi a ban kasa yana barna a cikin ta ya dinga kashe dabbobi da amfanin gona ana yana kona amfanin gona yana kuma wato kashe dabbobi a nan shi a cewa ya kawo mara wato albarka da Allah ya albarkaci wato amfanin gona wanda za a ga kullum buhuna ake saboda akan trailer a fita da su ba a ma ko tunanin to me za a bar wa garin ana wannan tunanin in dai an samu arnan kudu sun turo shi ko kuma sun zo da kansu in tirela goma ne za a bi kasuwannin kauye da kasuwannin cikin gari a cika musu motocin su a tura musu ba tare tunanin me za a bar wa gombin ba amma hajji haka Allah ya hana mutanen gombe abinci an sa albarka a cikin lamarin abinci to shine dawo bayya kare sai dai alama a ce yayi baya amma dai yana nan dai yana nan dai yana nan dai fita da cikin kullum ake yi amma kuma yana nan. haka dabbobi kuma ba za ka samu an zo layya a cikin zuba ba har ka yanka dabbobin nan guda hudu ko guda biyar saboda ta shekara mai zuwa dabbobin za su yi kaɗan a unguwa ko a jiha ko a ƙasa a kawai yankawa za a yi ba a ma ko tunanin a rage amma ba zai hana kuma shekara in ta zagaye kuma a samu dabbobin ba bayan yanka wanda ake yi wannan na layya mahauta kullum na yankawa suna sayarwa kullum kuma na lodawa a motoci ana fita ne su zuba albarka ma amma za ka samu karya in tana a unguwarku za ka aiki ƴaƴa kamar sama a wani sa'i bakwai wani sa'i shida amma zai wuya ga an yi mota na karnuka ne kawai an fita da su zai wuya kuma da gida ya mallaki kare biyar za a dinga kawai karnuka a gidan nan amma awaki da ko a dawo wata gida akwai biyar wata gida akwai shida wata abu da kuma za ka samu aihuwar nasu ma sai an yi sa'a ta mai aihuwa kuma sau hudu yawanci da ɗaya suke aihuwa irin saniya da ɗaya suke aihuwa irin raƙuma ka ɗaya suke aihuwa amma Allah ya sanya albarka abun ya ce yanke ya kamata mu dinga lura cikin wannan muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala har kifi kullum kama shi yake amma har gobe yana nan a cikin ruwa ya ce ya kai wa yake wanzar man da wannan abu Allah ne tabaraka wa ta'ala eh saboda ya san inda ba mu ba mu ba mu da ne ba mu to shine shine Allah yake cewa wannan ba Allah dai aikinsa kenan mummuna ya tashi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ba wanda yake kallon shi to amfanin gona in ya tafi na musulmai ne ya je ya kokkona ya kakkashe wato kuma dabbobi wallahu la yuhibbul fasad Allah tabaraka ta'ala bayya san barna bayya yadda da barna ko bayya sun mai barna eh Allah raba mu da barna wala ilmu
وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد
الله أكبر وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد Allah tabaraka wa ta'ala yake wa idza qila wa idza aka ce masa ittaqillah kaji tsoron Allah akazatul izzat bi idin sai girman kai ni za a ce wani tsoron Allah kuma wannan kalma ta kaji tsoron Allah an ga ta yadda Umar aka ce kaji tsoron Allah Allah sai ya fadi ya sa mutum ta kafe dinga goga fuskar ta Allah ya dinga goga aka ce masa kamar ya kai cewa kai da tsoron Allah wato ba a so mutum a ce masa ji tsoron Allah ya daga wato fuskar ta yana jin cewa ya za a yi kamar shi a ce mata yi tsoron Allah. Da an ce maka yi tsoron Allah, ya Allah ya ƙara mana tsoron Allah, Allah ya azurta mana tsoron Allah. To wannan alamun mutum yana da imani ce. Amma da an ce mutum ka ji tsoron Allah ba sai ya ɗaga fuska. Ki wani zai ce mun da tsoron Allah kamar an rage shi ba. To mu ji tsoron Allah. da ji tsoron Allah na ce ba ka ji tsoron Allah in an da kayan ka ji tsoron Allah in tabaraka wa ta'ala wanda kuma mun sani shi tsoron Allah ba wai da ake tsoron kura ko dodo ake tsoron Allah ba ba ne tsoron Allah ba tsoron Allah ne Allah yake kai to maza ka kai shine tsoron Allah me yace ka bari ka bar wannan abu shine tsoron Allah amma yau misali in kana yi wa Allah tsoron kura amma kuma abin da biye yake kai ba za ka yi ba abin da yake ka bari ba za ka bari ba ka tsoron Allah to za ka Allah azabta mu da tsoron wanda bai hana mu saba masa saboda wannan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne shi wannan ba aka na da an ce mu da ji tsoron Allah sai izza ni za ka ce wannan tsoron Allah ni za a ga wannan tsoron Allah sai girman kai ya kama shi Allah ya ce fa hasbu jahannam kyale jahannam ka ce wala bi ita mihad kai makoma idan dai ya zama jahannama ne to yayi muni yayi muni eh shimfiɗi idan ya zama na jahannama ne nan ne shimfiɗin da mutum zai je kwanta to yayi muni ita Allah la la yuhibbu al fasad la siyama fasadu hada wato munafiq fil hasi wal nafs da annabi Allah tabaraka ta'ala ma khalaqa adama wato Allah ta'ala yayin da ya halicci annabi Adamu ya saukar da shi zuwa ga wannan ban ƙasa to ya sanya shi kuma halifa a ban ƙasa to ya ba shi sana'ar da zai wata sana'a ba shi ita ce noma ya tushen arziki to ita annabi adamu ya fara yi a wannan duniya saboda haka ma harkar take da albarka sosai ta gaba kowa ne manomi ba amma kuma kowa kan mace yin abinci haka ne yau kowa zai ci amma dai ba kowa ke noma ba kuma haza alhamdulillah dai ga albarka ko muna ta gani masu noma Allah ya kara musu lafiya an ce wata rana wato wani babban malami wani babban malami shi kenan yana ƙarƙashin wata bishiya yana zaune shi kenan sai wasu tsuntsaye guda biyu suna kan bishiya sai ɗaya kuke cewa mutum da suna magana sai dai kuma ba ma jin magana kamar yadda ba ma ba ma fahimtar tabbihin da suke Allah yana cewa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahu tasbihahu wato komai yana tasbihi da godewa Allah sai dai ku ne ba ku fahimtar irin tasbihin sa da irin godiyar da yake wa Allah to duk kuma suna magana da shi kenan sai duk bayan daya yana gaya wa daya cika malam wadannan Allah ya saka masa alheri ka duba noman da ya ina da ni da kawaye na da ƴaƴana duk can muke zuwa mu je mu samu abinci mu ci har ƴaƴan wanda ba ka iya fita ma mu kawo musu abinci shi ke ne yana zaune yana ji sai ɗaya ta ce ai Allah saka masa alheri ba irin wannan na ƙarƙashin bishiyar nan ba shi kan da in ta in ta shi ne da duk mun halaka sai ya shi ya daga kayan sa ya ce to wato a cikin noma din ma akwai albarkar da tsuntsaye sun ci ka samu lada baka sani ba tsuntsa wannan ya ci ka samu lada baka sani ba abubuwa da yawa sun amfana da abun har ma min kansa dabbobi sun ci ka samu lada duk baka sani ba to kaga akwai samun lada sosai a noma ko da misali mutum ya je ya yi noman ya faɗi sai ka ɗauka ka faɗi ne a ai abubuwan da za su ce amfanin gonar suna da yawa a wani zai noma tumatir ƙwari su zo su ƙwari na halittar Allah ne in sun cinye kai dai baka samu kuɗi ba amma kuma ka samu lada zai dai ba lada ka ne ma baka to amma dai ka samu lada shi sa ma Allah yana fushi da wanda akwai wani ba Allah shekarun da ya gabata nan da ya zo samu lokacin da daidai ake buƙatar ruwa Allah ya ɗauke ruwa ya zo samu gona ta bushe shike nan sai nemo a shara kawai sai kasta gonar gaba ɗaya ta kona yadda ya kona ta gaba ɗaya Allah ko yana dawowa ya yi abu da ya mutu a kan wato shi Allah ta baro a cikin da ya ɗaura ma haka sai ka runguma dama wa ya halice ka wa ya azurta ka komai dama shi ya baka wannan jarraba ma shi ya baka shi sai kai hakuri in ka bar kalmarin dabbobi za su ci wasu za su daga kai danga yanzu da na almajiri suke zuwa jejin na suke ɗauko karare da ke yanzu sun yi wayo sun ga in sun zo suna bara ba ba su za a yi ba saboda yanayin rayuwa shi ke nan yin zo su to ga ake a bani abinci ga kara a bani abinci shi ke nan to dama gawai ya ɗan yi tsada sai a samu ɗan karan shi ke sai a yi amfani da shi an wuta da yan gawai shi ke kuma sai a ɗan masa da shi a ga yanzu shi noman da kai din shi almajiri ba ce nawa ba amma noman da kai ya yi kalin kara ya zo su wannan sun amfana shi ma sun ba shi abinci ya ci ya kwashi kaga mai noman je yana da ladan wannan abu ya je ku kai da baka ruwa to da haka akwai alkhairi da yawa a cikin noma a Allah ba mu yadda za mu yi noma din ba shine yake cewa fa hasbu jahannam jahannam ta ishe shi wala bi samihad tarda wato wato makoma in ya zama wutan jahannama ne na'am
ويل للناس من يأتي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
الله ومن الناس من يشفي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد Allah tabaraka wa ta'ala wato wannan shine mutum na hudu shi kuma wabinan nazi daga cikin mutane akwai wanda yake sai da ransa eh gaba ɗaya sai da ransa da duk abin da ya mallaka dan ne ittiga amarzatillah dan neman yardar Allah tabaraka wa ta'ala wannan sun ce suhaibu ne suhaibu rumi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a makka yayin da ya zo zai yi hijira ya ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito da mutane guda takwas ko takwas mutane takwas shi na kare kenan suka fito suka fito kafirai suka ce ina za ku je ce hijira za mu yi za mu je wajen Allah wa Muhammad shi kenan suka kama sauran suka kakkashe na kashewa bayan sun kashe na kashewa suka tsare na tsarewa to bayan nan shi kuma suka ce masa to yanzu kai kai za mu ma babban walakanci sosai sai ta a ba wani walakanci akwai kuɗi yanzu nan a cikin jakata ga shago na can ga gida na duk na bar muku kawai ku bani in ji sojan Allah Muhammad suka ce a ka bari ita wallahi na bari ga kuɗi ga nan da ta da ta yi ya duk duk ku hada har da tufafin ta kara duk duk ku hada duk ku hada ni je ku ganye shi ko in tafi wajen manzon Allah suka ce in dai ka an je mun je ka Allah ki ayya shikenan suka bashi ya tafi shikenan sai wasu sai suka mallaki abubuwan da suke shi ne Allah yake kirari gare shi aya ta sauko tun kafin ya iso aya ta sauko Allah ya ta daga cikin mutane akwai wanda yake wato sai garanta ke ya rabu da dukiyarsa ya fita daga cikin jijin daɗin rayuwa shi ya rabu da shi saboda ne iftira a mazatin na dan neman yadda Allah ta ba ya wata haka ya dawo yana zuwa maka kuma sai ga wasu da sai na abubakar da sai na umar ya haɗu suka ce ai kasuwancinka ya yi riba ka more ka ji daɗi ya ce me faru ne suka ce ai kan ka zo ma aya ta sako a kan ka cewa ga abin da kai ga abin da kuma Allah ya yi ba maka ya gode ba sai ji daɗi kuma eh sai ka ga ga Allah ba mu sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya tawallahu Allah ra'ufun ne tsananin tausayi ne bil ibadi ga bayansa sai da yake da su ga abin da yadda sai yake ciki to wannan shi to wannan shi shine babba a cikin mutane guda hudu wanda zai rabu da komai da komai kawai ya koma ga Allah subhanahu wataala wanda yake bi da shi shine wanda yake rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar to sai biyu can na karshe da munafiki da wanda kuma wanda kafiri ne ko kuma musulmi wanda shi duniya iya yake raba na'am
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة تربصوا ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين
الله أكبر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم خافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين آه وانا آية تاسبقا أتمنى عبد الله بن سلام آه da sahabbansa yayin da suka shiga musulunci sai suka wanzu cikin girmama asabar suna girmama ran asabar dama yahudawa ne shi Abdullahi bin Salam bai rufe baban sa babban ya ci Yahudawa daga baya ya zo ya musulunta bayan ya musulunta ya jawo mutanen sa da yawa sun musulunta amma ran da ya musulunta sai yake cewa Yahudawa munafukai ne ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun san gaskiyanka ni na san ka na fahimce ka turan da ganka kana nan a cikin littafin mu na attaura da injila kana nan komai na cikin kai na nashi amma ba su da gaskiya amma yanzu ina so ina so mu shirya wani abu da kai saboda ka gane yahuda munafikai yace me kake so ta abin da nake so shine zan koya amma duk manyan manyan yahudawa na madina ka kira su ka ce me suke faɗa akan abdullahi bin salam waye ne shi a cikin su To, idan ka tambaye su idan suka ba da ansa, ni ku zan fito. Shi ke nan Zala ya ce to ba kowa. Sai ɓuya, Zala ya aika aka kira manya-manyan Yahudawa na wato Madina suka zo aka taru. Sai ce, ni ina so in tambaye ku ne waye ne a Abdullahi an salam a cikin ku. Ita, ai wannan babba ne, ɗan babba. wato wato mutum ne dan gidan girma babansa ma shugaban mai shi ma ko shugaban mai sai manzo Allah ya ce to yanzu ya ya idan ya zanto shi ya yarda da annabta na ya bi ni ku ya za ku yi suka ce Allah ma ya sauwaka shi kan ace ya bi ka Allah ma ya sauwaka Allah ya kiyaye ni shi kan ace ya bi ka ba zai ba ni ba yanzu ga Abdullahi ya bi ita ce ku ce da la ilaha illallah muhammadu rasulullah na musulun da lafi kuma ku kawo a tauran da gaskiya zan nuna muku ga sifofin shi ga yadda yake ga yadda yake kuka ce dama dan banza ne ba dan banza ne ba ba zai shi bane dama bai biyo hanyar babansa ba mun yi mun yi baban duk abun da ba zai shi bane ba yanzu kuke wanda wasu ka ce a ai kawai ku kure ne dama ka samu amma ba zai shi bane haka suke ba sa son gaskiya ba ba san ba to shi Abdullahi dan salam da shi da mutanensa waɗanda ya dawo cikin musulunci cikin Yahudawa sun shiga musulunci amma sai zanto suna girmama asaba kuma suna cin naman rakumi da nonon rakumi wannan kuma duk abin yana cikin addinin su ne na Yahudawa shi ne sai wannan aya ta sauka Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani udkhulu fi silmi kafa ku shiga musulunci gaba ɗaya ma'ana kar ku shiga wani bangaren wani bangaren ba ku shiga ba ku shiga gaba ɗaya ku yadda da dukkan shari'o'an musulunci wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan ku ce kun yadda da kaza kuna kyaman kaza a kawai yanzu ya zama abinda kuke so abinda Allah da manzansa suke so abinda ba kwa so abinda Allah da manzansa ba sa so to haka ake so shine ka shiga musulunci ka fa ka shiga gaba daya Allah ya ce wala tasallu khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan ku dinga rarrabe banda wannan banda wannan innahu lakum aduwwun mubin lalle shaytan aduwwun maki ne mubin ne bayyana kiyaya lakum a gare ku shi kenan yace faraja'u fasawu yaf'aluna kullu ma yaf'alu muslimuna daga nan suka ce a shi kenan ba komai suka da suna aikata duk abin da musulmi yake aikatawa ya da kullu haza sai ki cewa zai shiga akan wannan har yau din nan wanda yake yin al'adu ya yi da addini amma kuma sai zan to yana karfafa al'adunsa sai da addininsa wanda kuma ya fi yawa a wajen yarbawa shi ba yarbe har yau sai yan kaɗan amma majority su har yau in dai an samu ɗan uwansa ba yarbe ne ko da kirista ne to ya fi son ɗan uwansa ba yarbe wanda suka haɗa yare da ƙabila tare akan kai mutum ko da shi ɗin musulmi ne ba ka suke har yau amma gaskiya hausa hausa fulani suna da kokari su suka yi girma addinin su fiye da al'adunsu fiye da ƙabilancin ana so shi musulmi ya zama ko babanka ne idan ka tabbatar wannan Allah ya fi son da misali kaddara malami amma wannan malamin Allah ya fi son sa manzo Allah ya fi son sa fiye da babana to ka'ida in kana so ka zama mutum musulmin kirki to ka ji wannan malamin ka fi son shi fiye da baban naka saboda ne saboda son Allah da manzo Allah gare shi to wannan shi ne abin da manzon Allah sallallahu ya daura al'ummar musulmi a kai dan uwanka a jini ya zama ya fi maka dan uwanka a jini kawai sai dai in dan uwan nagan bayan a jini ne sannan kuma ya hada ga jini ga addini to shikenan na in ka fi son shi to ba matsala amma in shi ba da shi to mu to mu dage abu ne wanda dole sai an yaki shi dan sosai Allah ya dawo da shi na'am
فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم
الله أكبر فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم Allah yake cewa idan kun zane wato daga wato rashin shiga cikin addini gaba daya ko gagara ku shiga cikin addini gaba daya min ba da ma ja alkum bayyana bayan hujjoji sun zo muku karara cewa addinin nan gaskiya ne manzo Allah gaskiya ne Qur'ani gaskiya ne to fa alamu ku sani annallaha shi Allah azizul mabwayi ne ba abin da zai gagare shi zai yi intiƙamin kowa zai yi azabtar da kowa tabaraka wa ta'ala hakimu gwani ne ko cikin duk abin da yake saboda haka mu zaɓi Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu zaɓi abin da Allah yake so da abin da manzon Allah yake so fiye da abin da mu muke so to da wannan ne za mu samu rahota a duniya da lahira shi yasa ka so sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka so matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ƴaƴan Allah ba mu da da jikokin su akwai duk wanda Allah yake so ka so duk wanda manzo Allah yake so fiye da abin da kai kake so a rayuwarka fiye da kanka wannan imanin mutum ya ci kake shi ne Allah ya in hakan bai yi ba sani Allah magwayi ne ba abin da zai gagare shi kuma dole ne mana intikami Allah ya ciyar mu Allah ya rufa mana asiri Allah ya ce mana dukkan kurakuran mu da ya kuka manya da ƙana Allah ya ce mana yaran mu da suka rasu Allah ya kansu a mu da muke rayuwar mu da amfani iyayen namu mu dinga yi wa iyayen mu addu'a duk wanda yake da iyaye musamman sun rasu to ya bi su da addu'a suna raye ne musu biyayya to wanda shi ne mutum zai rabauta a rayuwar duniya da lahirarsa a ƴaƴanmu kuma Allah ya ba su wato arziki na wato zama ta alhaji barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alƙawa sai mata masu juna biyu Allah take lafiya a yaya da suka haifa Allah musu albarka barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mabutan ba Thank you. Na'am.